إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 27 a wata min bakwai ko ba ishirin ba bakwai ga wata yau muna bakwai ga watan dalhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da a biyu uku ne ko wanda ya dace da uku ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'arba'u na haditha wannan shi ne karatunmu na talatin da hudu za mu tashi a kan hadisi na talatin da uku al'adithu salisu wa talatun hadisi na talatin da uku malin ya ce a ibn abbas radiyallahu anhu ma an karɓo wannan hadisi ne daga abdullahi ɗan abbas yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙal lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lau yu'tan nasu bi da'wahu da dai za a zan kiba mutane saboda sun ce shine da'wahu saboda kiransu saboda cewa da suka yi abu kaza nasu ne ma'ana da mutum da ya ce abin da ke ga hannun wane nauni ko da zai cewa ina bin wane kaza wane ya karbi kaza gare ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ce da mutane sun faɗa za a basu ladda'a rijalun da wasu mutane sun yi kirarin amwala kaumin dukiyoyin wasu mutane su ce nasu ne inda ba shari'a inda ba hukunci inda babu wasu mutane da suke raba gardama tsakanin mutane da ka ce abu kaza na hannun wani launi to da wasu mutane sun ce nasu ne saboda mi sun san da sun ce nasu ne ɗauka za a yaba su to da waɗansu mutane sun yi kirarin dukiyoyin wasu mutane wadima ahum da kuma jinin wasu mutane mana da wani ya ce wani shi ya kashe ubana ko wani shi ya kashe mana uwata ko wani shi ya kashe mana yata ko shi ya kashe mana ɗana ko kuma shi ya kashe mana ɗan uwana ko ɗan uwan babana ko kuma wani shi ya mana rauni shi shi mana ciwo to sai dai ita shari'an ka kai kara dan ka ce wane ya maka kaza ba za a ke kai wane ina kake ko ba za a rama ma ba shari'a ba ce wani dole sai an bi diddigi sai an kira wane a ce mai wane ya ce kai ka kashe mai uba wane ya ce kai ka kashe mai uwa wane ya ce kai kashe mai dan uwa kai ka kashe mai makusanci haka ne ko ba haka ba da a ce kawai mutane da sun faɗi sai a ɗauki a basu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to da wasu mutane sun zanki kirarin dukiyoyin wasu mutane sun ce nasu ne ko kuma jinin wasu mutane su ce nasu ne lakinil bayyinatu sai dai hujja shaida alal mudda'i tana tabbata akan wanda ya kai kara wanda ya ce ina bin wani kaza wane ya rike mana kaza abin wane da ke ga hannun shi launi muna ganewa to sai ya kawo shaida da kace kana bin wani kuɗi ko wani ya kashe maka uba ko ya kashe ma uwa ko diya ko da ko wani makusancinka sai ka gwadi shaida shine lakinil bayyinatu alal muddai alkali zai cewa ina shaida gwada mana shaida da take nuna cewa motar da wani yake hawa naka ne daga takardu sai a gane takardu da sunan wane da sunan wane ne takardu da sunan mai moto ne wanda yake hawa to ya kai zama naka amma haka diba ga takardu da sunan ka ne kuma babu shaidar ka sai da mashi kenan moto na wane ne naka ne ba na shi bane lakinil bayyinatu alal mudda'i sai dai hujja za ta tabbata akan mudda'i shine wanda ya kai kara wal yaminu rantsuwa kuma tana tabbata ala man ankara akan wanda bai yarda ba wanda aka kai kara da aka ce abu kaza ba nashi bane na wane ne in aka kira shi ya ce ba haka nan bane sai a ce karanta da Allah ba haka nan bane in ya rance da Allah to magana ta kare yake nan ba abin shi abu kaza da wani yace na ne ba nashi bane da yace wani ya kashe mai ga garan zuwa ya shi ya rance da Allah bai kashe mai shi kenan hadithun hasanun hadisi ne mai kyau kamar hadisin da ya gabata rawahul bayhaqi malam bayhaqi ya rawaito wannan hadisi albayaki wani malami ne da aka yi kusan yau shekara dubu ɗaya da ta wuce dubu ba kaɗan domin ya rasu shekara ta ɗari hudu da hamsin da takwas bayan manza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kusan shekara nawa kenan dubu ɗaya domin yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda shi kuma ya rasu ɗari hudu da hamsin da takwas ra kenan dubu ɗaya ba nawa kenan ba nawa ba sha biyu yana littattafai da dama babban malami ne na musulunci yana da sunanul kubra sunan littafin shi ne wanda ake ce ma sunanul baihaqi yana da shu'abul iman littafin da yake bayanin wato ɗabi'un imani ayyukan imani wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imanu bid'atun wa sittuna shu'uba ko bid'atun wa saba'una shu'uba imani kashi-kashi sittin da wani abu ne ko imani kashi-kashi saba'in da wani abu ne to malaman da suna da ƙoƙari don su sauƙaƙa maka wannan ayyukan na imani da annabi ya faɗa sai zo yi littafi ya zano maka suwa guda sattin da wani abu sau da ka kama wani dictionar ne na shobal imani kana so kawai sai ka je ka diba abinda kake so ce tun daga imani da Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce alaha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u shobatun minal iman manzala sai ba da misalin guda uku ƙololuwa alamomin imani shine kalmar shahada muna ganewa ko? abin na ya faru mafi karanci kuma shine mi shine ɗauke kazamta daga hanya ɗauke cuta daga hanya walhaya'u shobatun minal iman kunya alama ce daga cikin alamomin imani kaga an faɗi guda uku to misali ne aka bada kenan mai kokari mai zurfafa tunani yana iya bincika ya binciko sauran duka shine imam al-bayhaqi sai littafi ya sami shobul iman bana ayyukan imanin nan da manzo Allah ya faɗa da yawa to ga su nan littattafai da dama ya rubuta kuma yana littattafai da dama masu fa'ida wanda zabai ne da aka yi domin don kare addinin musulunci a kare musulmi da su wa gairuhu haka nan ma wani shi ya ruwaito haka da a haka wa ba'dahu fi sahihaini sashen hadisin yana cikin sahihain abin da ke cikin sahihain cewa abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala no ma ya rubuta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qada bil yamini ala al mudda'a alaihi inda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci akan rantsuwa tana tabbata akan wanda aka kai kara aka kai mutum kara aka ce kai ana kararka akan abu kaza da kake amfani da shi ba naka bane yace nayi ne ya za cewa launi ya za cewa nayi ne sai alkali ce to garance da Allah naka ne yace na rance da Allah nauni shikenan alkali ce to ta haka na kayan rantsuwa da Allah naka ne muna ganewa ko to haka ya tabbata a cikin sahih bukhari cewa abdullahi dan abbas ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam qada an al-yamina ala al-mudda alayhi cewa manzo Allah ya yayi hukunci da cewa rantsuwa tana tabbata akan wanda aka kai kara shi kuma wanda ya kai kara abinda ake bukatar shaida ko ta wani mutum ko kuma shaida ta mi ta rubutu ya zamanto wani mutum na shaida ko wasu mutum na shaida akan abin ko kuma ga takarda ga sa hannun shi ga sa hannun shi kenan ko kuma wata alama daban daga cikin alamomi saboda wannan hadisi shi ma malamai sun cece ku ce akan shi kamar yanda hadisin da ya gabata shi ma malamai sun cece ku ce akan shi amma dai ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim shikenan ya kubuta ya tsira magana wani ba a waiwayenta in dai aka ce ma bukhari da muslim sun rawaito hadisi to shikenan an gama insha Allah domin su sun shardanta cewa ba za su shigar da hadisin da bai inganta ba a cikin littafinsu su kai suka makansu wannan sharadin kuma suka kiyaye sharadin kuma suka bi shi suka yi aiki da shi sabanin duk littattafan da malamai suka rubuta sauran malamai suna rubuta littattafan hadisi ne kawai bari su tattara hadisai a cikin littafi guda da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba amma su sai suka ce a kowa cikinsu sai sanya ma littafin shi sahi duk da yake a bukhari littafin shi ba suna sahih bukhari ba amma dai ya shahara mutane na ce mai sahih bukhari amma dai cikin sunan shi akwai as-sahih al-jami'u الصحيح المسند المختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه سنن لتابن جينا وشي مسلم سنن صحيح مسلم da saboda haka tun da sun ce hadisi ne ya inganta sun rawaito a cikin littattafan su to ingantaccen hadisi ne wani hadisi ka'ida ce daga cikin ka'idodin hukunce-hukunce shi wannan hadisi inda yake ake wurin hukunci kawai wurin alkali da kuma wurin wanda yake sasantawa tsakanin mutane masu rigima guda biyu kuma hadisi ne makoma ce babba a wurin raba gardama tsakanin mutanen da suke rigima da jayayya kuma yana hukunta cewa ba a hukunta ma mutum abu don ya ce nashi ne a dole sai ya ba da shaida dole kuma sai an kira wanda aka kawo kara muna ganewa ko? haka kenan da mutum ya yi ƙarar cewa abu kaza na shi ne to ba na shi ba ne dole sai ya ba da shaida shaida kuma muka ce tana iya zamantowa mi tana iya zamantowa mutane shaidu ne gabansa aka yi su ne shaida shi wanda ya kai ƙaran ya san an yi abin shi ma wanda aka kai ƙara ya san waɗannan shaidun sai su ba da shaida cewa haka nan ne ko ba haka nan ba yawwa da ya ce haka nan ne e ga mummunin shaida gaban mu aka yi in babu shaida kuma sai a zo da takarda da takarda muna gane ku in babu takarda kuma akwai alama ta yanayi da ake aiki da ita ba shaidar mutane ba shaidar rubutu to akwai alama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin suratu yusuf cewa matar sarki ta biyo annabi su da gudu suna zuwa sai suka wa alfa ya sayi da haladal bab sai suka tar da mai gidanta bakin kowa wurin kofa yace lafiya qalat sai tace ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusdana wa adabun ali me sakamakon wanda ya nufi mummunan aiki ga iyalanka ai ba komai bane ba ce ko da sa ya kaso ko kuma ya gamu da wahala mai tsanani qala hiya rawadatni an nafsi yace wallahi ita ta neme ni da kanta cewa mai ga abin da za mu yi da ita ko shaida shahidun min aliya Allah ce sai wani mai shaida daga cikin iyalinta suka ba da shaida kuma ba son zuciya yayi shaida ya ba ta rishin gaskiya yace idan aka diba riga annabi su aka ga take ce daga gaba to ita take da gaskiya yayi kokari ne kuma ya za a yi ita ba mamaki ya yi ƙoƙarin yayi yayi ta ƙiya shi ne ta ture shi ko kuma ta biyo shi da gudu to shi kenan in ta kece da gaba to annabi yusuf shi ne mi ya lalata da ita idan kuma aka riba ta kece daga baya kaga wannan alama ce saraka annabi yusuf ya ce ita ta nemi in yi lalata da ita ba ni na nema ba ita kuma ta ce shi ya nema to kaga ana ana bi ita ta kawo kara annabi Yusuf shi kuma annabi Yusuf bai ce a to nan ba a yi rantsuwa ba mu yaka ce adiba alama ana diba alama sai aka gami ta ga riga ta kece ta baya yanin saboda ka ta biyo shi tana kokarin sai ta rike shi an yi shagantakai shi kuma ya kiya shine ta kece mai riga kaga wannan shaida ce wadda ake ce makarina haliya alama ce ta yanayi kuma kamar yanda Allah subhanahu wataala ya bada labari dangane da Annabi Dawuda alayhi salam a zamanin shi cewa dan su mata sun je bakin rijiya suna diba ruwa sun aje dan su guda ta aje dan ta shikenan ko sun aje diyan su daga guda biyu sai kura ta zo ta dauke dan guda ta tsere da shi ta cinye ta gudu yana sai suka kawo kara wurin annabi dawuda alaihi salam babba da karama ce da tsohuwa da yarinya sai annabi dawuda ya ce a da da na tsohuwa ne yarinya ba danki bane da tsohuwa ne yake nan sun hito daga wurin shari'a suna ta rigima wallahi ni ban yarda ba karama na wallahi sai an bani dana wallahi dana ne ban yarda ba ana ta rigima sai suka gamu da annabi suleiman yaya aka yi sai ta ce wallahi ɗana ne mun je rijiya ta je da ɗanta ɗanta kura ya ɗauke ya cage ni kuma ta bar mana ɗana amma an zo shara an ce ɗanta ne ba nau ba ne ita kuma ba ta ce wallahi ɗana ne an riga an yi hukunci ɗana ne ki bar mana ɗana ta ce wallahi ɗanta ne ana ta rigima annabi sulaiman kai ba kun mana shiru suna ta yi kun shiru na ce annabi sulaiman ya ce a ɗauko wuka suka ce mi za da wuka annabi suleiman ya ce a tsaga shi bi kowa dauki rabi muna ba shi kenan ba rigima ta kare babbar ta ce wallahi a doko a doko a yankan shi tunda ita ta rasa nata to kowa ma ya rasa shi kenan sai karamar ta ce a'a ta bari ta ce wallahi ka a yanka shi na bar mata shi saboda ɗanta ne ya rayu wata rana zai nemi oshi ta gaskiya annabi sulman ya ce baki yadda ta ce wallahi ka a yanka shi ɗanta ne ɗanta ne ka a yanka shi don Allah ka a yanka shi ɗanta ne ƙarya ne ɗanta ne annabi sulman ya ce to ɗanki ne wannan ba nata ba ne don mai ɗaba ta cewa a yanka shi ta yi mai da shi haka ba ta tsage ta yi mai da shi suka ce tsagen nama shikenan kaga alama ta nuna annabi suleiman sai ya amfani da soyayya da tausayi ta wannan ba ta da tausayi saboda ba ta san wahalar shi ba wanda take da tausayin shi da wahalar shi an dauke an kashe to kaga nan ma ba shaida ce akwai ba amma shaida ce ta jikinsu ba wanda aka yi gaban shi sa'an nan kuma babu wata takarda amma yanayi sai annabi suleiman ya yi amfani da yanayin ya yi hukunci akan cewa da na karama ne ba na babba ba akwai lokacin da ba sai an nemo shaida ba wata alama tana nuna haka kaman mutum ne aka ga yana bin mutum da hulla ga hulla ga kanshi kuma ga wata ga hannun shi ya bi shi da gudu shi ko baya da hulla ya biyo mai hulla da hulla ga hannu sai sai polis ya tare su ko kuma suna zuwa suka iske ko gidan alkali alkali ya ce ya haka ya ce wallahi hulla ta ce hulla ta ce ya hige ruga da gudu to hulla ta wace ce mutum da hulla kuma da wata ga hannu shi kuma wanga ba hulla yana tabiya ya biyo mai hulla ga hannu da hulla ga kai ya ce kuma hulla shi ce alama tana nuna hulla ta waje ce ta wannan ce wanda ya biyo mutunan saboda al'ada ba ganin mutum da hulla kuma ya rike wata kuma gari zaya to ya huka ce ke na mutum ya kwalle ya sa hulla kuma ya rike wata a ce me yasa ya ce in wata ta yi roda sai ya cire ya sa guda kasan ba yi ko saboda haka alkali sai ce kai baya hulle shi me yasa saboda alama ta nuna hulle shi ce kai hihi ne ka rugo da gudu baya abu shi kamar mace ta kai karan mijinta cewa shekara ɗaya bai cira ta ba alhali kuma kullum ana ganin mijin ya sau shinkafa ko ya sau makaroni ko spaghetti ko ya sau kullum sai ya sau masara kullum sai an gan shi daga shi sai ita ba kowa gidan ko ya raba su da kullum shi ke ɗaukar ƙwarya ya kai sirhe in aka zo aka wanke kuma ya maida nika duk shi ke yi kuma ga ya tsaye da mai nama ya sai na dala ɗari ko na shika guda kuma ya shiga gidan ba ya hitawa da shi kuma gidan ba kowa sai su kadai amma ta ce shekara ɗaya bai bata abinci ba aka wada gidan ya yi wari ko an cika da abinci ba a ci don ta kai kara ta ce so take miji ya sake ta saboda ba ya ci da ta sai mutane su ce karya kike mu ne shaidu saboda kullum muna gani alama ta nuna cewa ba gaya mun amma kullum da yake shiga da gari ya je ya kai naka sai ya sha wahala ya sau kayan miya duk wannan ɗaure ne da yake waki ma daga ke sai shi cikin gidan sai ka sai alkali ya ce a ƙarya kike yi muna fahimta ko da wannan duk shaidu ne alamomi suna nuna cewa shi ke da gaskiya ya taba ta da gaskiya haka in ta kawo karar ba ya cida ta kuma ba a ga ɗaya daga cikin waɗannan ba ba taba ganin ya kai sulhi ba ko ya kai nika ba ko ko ba taba ganin ya shiga da buhun shinkawa ko rabi ba ko kilo ko kilo bi ba ko wata alama gidan tsit kamar ba mutum haka yake shiga da sayi da marice kowane lokaci hannu biyu to in ta ce ba a cira ta mutane sun ce da haba walake mu mun ce wannan gidan ba ko hayaki ba mu taɓa gani ya tashi ba kaga nan ta shi gaskiya ko ta ce to ba ka ci da ta saboda ba a taɓa ganin wata alama wadda take nuna cewa kana ba ta abinci ba haka idan rikici ya kama tsakanin miji da mata akan kayan gida miji ya ce kayan shi ne an samu rabuwa ita kuma ta ce a nata ne za ta kwashe kayanta ta tayi miji ya ce a shi mana wannan nauni ita kuma ta ce nata ne to ya za a yi ya za a yi kayan gida ne ta ji za ta kwashewa ya sake ta ta kwashe kayanta ta tahiyarta sai ya ce a je mana kayan ta kuma ta ce a naunewa ya baka ba tunanin ku kayan nawa ne ne ha? ana dibawa a gani in kaya sun shayi miji to na ne muna ganewa ko akwai kayan da suka shahi namiji ba ke amfani da su wa mata ba kamar kayan shayi ta ce farno dauka za ta yi da buta karama da babba da hinjaloli da abubuwa ta ce duk kwashewa za ta yi baka muke ce a ji wannan nauni mata suna shan shayi ne mata a to ina muke magana ina ne suke shan shayi mara da mata na shan shayi ba su shan shayi mara da mata ba su shan shayi in muka ce shayi ba shayi da biredi ba shayi da biredi mata na shi ba shi muke magana ba muna maganan kayan shayi shayi dai wannan wanda yana da premi dezem troisième har a yi lemu mata suna yi ko cikin gida mata ba su dafa maka shi ba aikinsu ba ne kuma kai ma abin bai birge ka matarka ta azama firimi da dole daɗin shayi ka hito da shi waje cikin mutane ana heta waɗannan kana jin daɗi a heta ka maza ba mutane ana jin ran mutane sai a mera kuma badda ba mi kenan ba mi yana ganin an heta ka maza ba sai a mera ce laye a ce ai bai dahu ba kaga wannan ai mata ba su yi shi to kaga kenan irin wannan kayan nawa ne ne duk wanda ya shigo ba masu an je wurin shari'a ce ki ko me ga baki da kayan shaki bayan abin shi mana amma idan kaya sun zamanto nata ne wanda suka shafe ta kamar tukunya tawace ce me gama miji da tukunya karama da babba duk tawace ce don kayan mata ne sai ya bar mata abinta amma in sun zamanto kowa yana iya amfani da su to nan ne ake bukatar shaida ta mutane ko kuma shaida ta rubutu ko kuma mi yawa cikinsu wanda ya ce naya ne wani ya ce ba naya ba ne sai ya rantsuwa wanda ya yarda sai ya rantse muna fahimta ko? saboda haka kenan da wannan hadisi babban ka'ida ce daga cikin ka'idodin addinin musulunci suna shiga cikin hukunce-hukunce masu yawa ya za mu yi ta kawo misalin su nan wurin lokaci zai ce sosai muna yi dadewa muna bayani wannan hadisin ibn rajab alhambali fi jami'ul ulumi wal hikam ya yi bayani shi mai tsawo sosai wajen takarda ta kai wajen guda goma kan bayanin wannan hadisi idan muka ce mai ta karantawa ya zai hukunce-hukunce ne masu tarin yawa malamai suna suna cewa ko waɗansu abubuwa wanda su ba su bukatun shaida kamar yadda muka hudu shaida shine yanayi kamar mahaifi ya ce dan shi baya baya kudi kuma yana da bukata baya bashi to wannan baya bukatar sai an rantsar da ya rantsar da wa in da yi musu shike ba buka in uba ya ce kawai da baya bashi to sai a ce ka bashi kai ka bashi ba tsaya ana shari'a saboda ɗa yana da uba baya da kuma uba ya bayyana yana da bukata zuwa ga wannan dukiya yana so a bashi wani abu sai a bashi suka ce yana daga cikin kuma wanda shi ma ba sai an bukaci shaida ba mutumin da yake buge bagiro ne haka haka ne ya ce aure yake so to shi shaidar kanshi ne ba bukatar shaida tunda ya ce yana so to a nemo mashi sai a nemo wata irin shi haka haka ita ma sai a hada su muna ganewa ko? akwai dai matsaloli masu tarin yawa waɗanda suka shafi a ta wannan hadisi amma dai za mu tsayawa a kansu kuma wannan shi ne karatunmu na ƙarshe insha Allah sai kuma Allah ya nuna mana bayan sallah wanda makaranta mai kyawu Allah ta'ala ya samu ya aiki da shi ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya samu gane kuskuren mu mu gyara nan karatu insha Allah sai talata ba ta rana ya tewa ba ta sama karatun talata talata ba za mu dawo karatu ba saboda a kusan sallah ne kusan sallah ne kenan muna bukatar mu dan huta amma na ranar juma'a shi insha Allah za mu dawo satin juma'a satin sallah kenan sallah an yi sati guda ba matsala sai mu dawo insha Allah ta'ala ita kuma talata kenan sa zaman to goma ga sallah kenan ko kuma sha ɗaya ga sallah haka ne ko don sai sai mu dawo amma ta juma'a ta satin sallah za mu dawo insha Allah mu yi tafsiri amma na tsaya daga nesa in mutane sun zo to kuma yanzu wasu koshe da nama ban yi zama na nima na'am
kenan satin sallah kenan juma'a za a dawo insha Allah ina akwai talata bayan sallah kayan juma'a din kan mutane su zo ita talata ta bayan juma'a kai tsaye ta hudu ga sallah ne ko nawa ga sallah ba karatu yawwa sai ta samanta amma ita juma'a satin sallah mun dawo karatu ta Allah kawai ne zo ran talata kuma ita kira na ana karatu na waɗi na ce ba a yi karatu na nan man kana so kai karatu cikin gida cikin masallaci karatun ka ba amma dai karatun da za mu taruwa haka gaskiya ni ma ban ƙara kunnan sallah ba na'am
Wace malam ko wace ce wai take ta kaba? Alhalin da yake suna bata ida hita daga wanka ba. To sai ga lokacin correction da ake zuwa na na na, na bak. Shin ya halatta wata tahi tunda ita ke doka
mace ce take ta kama ba ta ida ba kuma sai ga lokacin corruption yayi ko na biribi ko na bat da kuma a, tana cikin waɗanda aka rubuta ya kamata irin waɗannan abubuwa a, waɗanda suke kula da su zai kula da irin waɗannan abubuwa matsayinmu na musulmi ya kamata mu zan kiyaye ma mata irin waɗannan abubuwa kusan musulunci bai ba su damar hita ba don ba larura ba ce kuma an san mijinta ya rasu bai kamata a rubuta ta ba tana zaman ta kama ce sai ta hito ko cikin gari ne balle wani kauye ko balle wani gari cikin gari ma cikin wata unguwa bai kamata a ce sai ma akwai dama a doko a kawo mata gida ta yi kuma kaga ba yi wa dole sai dai can inda kowa za ya haduwa duk malamai su hada yi ku saboda haka irin mata masu zaman ta kaba ya kamata a yahe su ma rubuta sunansu masu rubuta sunan ba su gani tana cikin zaman ta kaba dauke mata a bari sai ta kari bai kamata ta hita ba na'am
yawa rashin wanda mutum ne wai ya sayi kaya da ya sayi kaya sai je gwada mu wanda an ka saima sai kuma shi wanda an ka saima ya ce a wannan kayan ba su mishi ba ya ce to sai an ka zo an ka maido wajen ka- an ka maido kayan wajen wanda an ka saya sai ya ce bai amsa yake tambaya hukuncin hakan daidai ne wajen shi ya ce bai amsa mutum ne ya bada a sai mai kaya aka sai mai kaya da aka zo aka gwada mai sai ya ce a shi kayan ba su mashi ba yau irin wannan kayan ya ce a sai mai to sai aka ɗauki kayan kuma aka kai wurin wanda aka sai shi kuma wanda aka sai wurin shi ya ce ba ya ansa sai ya riga ya sai da shi ke to ya za a yi wanda ya sai kaya sai ya san yadda za a shigar da su ya sake mai irin kayan da yake so domin tana yiwa sun yi sharadi da shi ga irin kayan da yake so bai sai mai irin su ba daga ji mutum ya ce shi ba irin su yake so ke nan ba su yi ce a sai mai ba wanda yana da haƙƙi shi kuma wanda ya sai kaya to sai ya san yadda za a yi ya rabu da su ya maida mai kudin shi ko ya rabu da su ya sai mai irin wanda yake so ma'ana dai asara ta tabbata ga ga wanda ya sai kaya shi za a ɗauka asara ya rungume ta bayan da rayu na'am don musulunci ya kayyade mana idan aka rabu da wuri aka ɗauke kaya daga wuri daga wurin wanda aka sai to shi kenan da an rabu da jiki an ɗauke kaya daga wurin mai kaya an kai su wani wuri an aje kuma a dawo a ce ba su ne ake so ba da wata sabon magana ce in ya yarda ya kyautata ya yi in bai yarda ba ba cutatawa ya ba ya yi aiki da addini tun da an sai kaya gare shi kuma an ɗauke su kuma a sake mai da ce ba su ake so ba yana da haƙƙin ya ce bai- ba ya karɓar su na'am
yawa yanzu malam ya ce wai ya halatta mace ta yanka dabba ta talaya
wai ko ya halitta mace ta yanka dabba ta tana ya halitta yanka ya halitta da maza da mata wani yanka daɗin in dai ta iya ta iya karatun yanka bismillahi wallahu akbar shi ke shi ne karatun yanka Allah ba taqabbal minni wa ahli shi ne karatun yankan kuma ta iya yanka ta san inda ake azawa a yanke ta san me ake yankewa Allah kuma ta iya haƙuri ba za ta ji tsoro ba ta tabbata rago yana ta fisge-fisge za ta ci gaba da yanka shi kan ta fara ta gaina ta haka haka ta yadda wukai ba ga musai za a ci inda ta fara yanka shi kuma ta saki muna ganewa ko da sau da haka inda za ta tsaya ta yi jarumta a rike mata shi da kyau to shi kenan sai ta yanke abin ta
ya halitta yankanta ya halitta ba wani bambanci tsakanin yankan namiji da mace duka ɗaya ne na'am ya ce malam well, eh, mijin ya te diga sai ya kasance yana aiko mata matarsa yana yi mata aiki da lokaci da tsawo kuma har sai da ya kai kuma bai ya daina yin aiki kuma ba ba- ba babu labarin shi ko ya ke tambaya igiya wurin shi akwai ta ni zai nawa wanda ba a yi saki ba wai a mutum ne ya je diga kuma ya daɗe bai dawo ba tun yana aiki har ya kai ba ya aikowa wai akwai igiya a wurin shi akwai ta igiya a wuri ba ta girgiza sai an an buɗa sai an an furta saki tunda bai ce ya saki ba mata shi ce ko shekara nawa za yi in dai bai ga ya sake ta to mata ya ce sai in ta kai karar shoran alkali ta ce ba ta iyawa to sai a kira wakilan shi a ce ga abin da mata shi ta ce ya kuke gani ku ne shaida ta ce ba ta zama to take a sake ta amma in dai ba haka haka ba ko shekara nawa za ta yi to tana matsayin shi tana jiran shi sai da ya dawo na'am
Allah ya ce
to kuma wajibi ne in mutum ya ce diga ya zage tana gidan shi haƙƙi ne san cewa haƙƙi ne a kan shi da abinda rayuwar da ta yi ta yi kamar bashi ne take tara mai in ya zo dole ya biya tunda shi wurin diga ya ce kudi yake samu ita kuma nan diga take ta gani in ta shiga diga ya kai harkar ka ta lalace kaga zanne take tana jiran yau ko gobe ko banda gobe ka turo mata shiru saboda ka kai ne namiji kai ne wanda Allah ya dora ma nauyi ya kawata ka zangi turowa kuma in ba ka da ka zangi bayani ka zangi kira lokaci lokaci ka ce wallahi dan ba shiru ne ba wani labari in shiru ne ba labari ka baro garin mu nan ka dawo na ana ganin ka yayi yau ku samu gobe babu a dai ta hakuri tana dai ganin ka yayi ba ta ganin ka ko ba ta ganin aikin ka ka ga yi larura sai ta mata yawa na'am
yanzu wanda ya ce wa- mutum ne ko mahai- mahaifinsa a mahaifiyarsa ce wani yake santa to kuma har ya kai shi mutumin ko yana so ya mata asiri ne shi wato shi yaron ya ce wa yana iya bugun mu yana iya bige shi
wai mutum da yake son mahaihiyar wani saboda tsananin yadda yake son ta ya ga kamar ma asiri ne za a yi mata a aure ta wai ko ya halitta ya bige shi bai halitta ba haramun ne mai son mahaihiyar ka ai babanka ne wataƙila zuciya ba ka so ne kake cewa kamar asiri asiri ne za a mata asiri ba matsala ce duk wanda ka zarga da asiri ba kamar kace mai kafiri ne ba zargi ne ba kazafi ne ba ta sunan mutum ne bai da kyau ma ma- mahaifiyar ka ce watakila dan kaga kaman in s- in ya zo hira wurin ta kama ba son su rabu sai ka ce kamar san shi take mana to kake da ta zo aka gaisa ta koma wata kaba san shi take shi yasa ba ta son ta rabu da shi ga kuma sai ka riba wani asiri ya mata asiri ba kalma ce babba ba kafirci ne ba ko kuma babban saban Allah ne in ma bai kai ga mutum kafirci to zargin mutum da shi matsala ne kuma sai ka gani da idanunka saboda haka soyayya daban take asiri kuma daban yake a wani zargin mutane in dai ka ga bai maka ba bai birge ka ba bai kwanta ma gare ba kada yi shawartar ma bai ka ce gaskiya kai wane yana da ɗabi'u kaza da kaza da kaza da kaza gaskiya in sun samu ne wannan magana auren da shi a barci kawai saboda kaza bai dace ba bai dace mai irin ɗabi'a kaza ba ke aure shi cikin zahirin abin da ka gani amma ba asiri ba tsari na suna ta zargin mutane da asiri haka kawai Allah ya kiyaye wanda ya halatta wa mace ta yi kitso na nazari ya ce kamar nilon nilon kuma roba ce ya halitta ya halitta mace ta yi kitso na zarewa ya halitta saboda ba karin gashi ba ne taushe gashi ne taushe gashi ake ba kara shi ba amma in ya zama wani tsari ne ake mazaran kuma ya nuna mace tana da yawan gashi wannan ba ya da kyau ma ya zama to ɗarmi gashin ne za a dunkule shi wuri guda ne ba da rai kamar roba ce da ake ɗarmi na'am ya ce mana bari ya kira sallah
a wasu wai mijin wani na iya sai da kayan ko kuma ya rike kuɗin ni zai hana tun da ba su so mace ce aka saki aka yi rabuwa ta wuri za ta kwashe kayanta ta zo da su gida uwayen suka ce har kayan ba su so ya rike abin shi su ne su kawai suke so ma'ana sun ba shi kenan ko kawai ko ya halitta na muje sai da kayan ya shaidar da ya ba da shaida ya nemo shaidu cewa sun ce ba su so alkata ta so wata rana a ce su ya biya ya je wurin alkali ya ce to ga kaya sun ce ba su so sun ce sun bar mani sun yayi mani kayan kayan banza kayan wayi ba su so to da aka sakan maliya alkali kai ne shida zan sai da kaya jiyan samu wata ma'aura ba shi kenan ba shi kenan ya rubuta a aji ya halitta inda sun ce ba su so shi kenan na'am
dole ce amma ayan wacce amma samari wanda ba su yin laisa in sun yi aure da kuma wata masu yin zubi na adashi kuma su ma ba su yin ba su yin layya ya ce a musu nasiha
wai a yi masamari masu wadata a nasiya waɗanda ba su yi layya sai sun yi aure layya ba sai mai aure ba layya wanda yake da wadata yana yi sunna ce mu'akkada mai ƙarfi akwai lada mai yawa a cikinta to bai kamata baka jira sai ka yi aure ba inda Allah ya maka wadata sai ka in ka yanka rago dan ba ka da wanda za ka ba akwai talakawa sai ka ba su kai kai layya an gashe maka ragowa shagari sai ka ciccira shi ka samu talaka hudu ka datsa hudu ka rarraba musu shi samu wasu talakawa dangin ka sai ka raba haka ake yi bai kamata ba a ce kana da wadata kuma ba za ka yi layya ba in ba ka yi wurin ba ha ka bar wannan ladai ba nan ba ka yi aure ba kayan ka yi aure Allah ya ma cikawa yake nan an ka ka samu damar yin ayyuka na alheri ba kai ba to shi yasa ake son mutum yayi har ranar da Allah ta'ala ya sa yana da rai yayi aure yayi iyali sai ya yanka na'am to haka ma mata waɗanda su ma akwai mata waɗanda suna da wadata ita mace ta sha bamban galibi mata in dai karkashin miji suke ya ba sai sun laye ba domin naman sai yayi yawa in miji ba ya isa ba to amma in ba karkashin miji take ba jawara ce ko kuma babban mace ce ta riga ta wuce ma ta yi aure kaga da waya ce kuma tana samun kuɗi ba ta yi rayuwa ba to kenan dai ya mace na karkashin miji in abin ba zai isa ba to ita ma sai ta yi in wanda miji ke yi kuma ita ma tana da halin ta yi kuma namun ba ya isa su su ci su yi sadaka ga iyali gare su da yawa to ita ma sai ta yi nata ba magana a dashi ba a dashi ba kuɗi ba ne masu tabbata ba kuɗa a dashi yana a dashi ne in ka ɗauki miliyan ɗaya ta a dashi ta a dashen ci ko ba ta da shawarci an kana ganin mutum ya dauki kudawa da shi ba shi ne biya zai ba kudin ya bane ya je ta shagali ya sai raguna Allah ya samu dace ga jimilla abinda muka samu daga azumi zauwa yanzu na asusun marayu mun samu jika 900 gaba ɗaya wuraren karatunmu da muke karatu mun samu jika 900 da jika 8 da dala 100 da tamma 15 haka ne ko? mun samu jika 900 da jika 8 da rabi da da dala uku ko? Yawwa. Tamma biyar ita ce dala ɗaya ko? Na faɗi daidai ko? To da dala uku. wanda muka samu kina Allah saka mu kowa da alkhairi Allah biya mu kowa bukata da wanda ya bada da wanda bai samu dama badawa Allah saka mu kowa Allah ta'ala ya mana sakayya da gidan aljanna Allah ya bi mana zunubanmu Allah subhanahu wataala bayan sallah kuma ka hada fuskokin mu a wurin nan kamar yadda muka saba zanna mu yi karatu mu karanta hadisa annabin ka da ayoyin ka na alqur'ani mai girma Allah ka sake sada mu bayan sallah a cikin alkhairi da koshin lafiya da kwanciyar hankali da farin ciki ibadodin da ke jiran mu a cikin waɗannan kwanuka Allah ya sa mu bara su lafiya mu kare su lafiya muna fata Allah ya maimaita mana waɗannan kwanaki da muke cikin masu albarka Allah ya maimaita mana Allah ka ƙara maimaita mana Allah ka ƙara maimaita mana wanda yake da abin lai Allah ya tsare mai lafiyar shi Allah ya tsare mai tsaron shi wanda baya da kuma Allah ya bashi Allah ya ba wanda baya da Allah wanda baya da ka bashi ya Allah Allah ka gode ka kowa ya Allah Allah ka ba mu rayuwa mai dadi mai sauki ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala cikin rayuwar mu gaba daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya ka ba mu haɗin kai da son juna ya Allah ka raba mu da keta da kiyayya da gaba tsakanin mu ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah samarin su da yan matan su ya Allah yaran mu kanana da manya Allah ka shirya su ya Allah mazan su da matan su Allah ka shirya da su ya Allah yan kasuwan mu kanana da manya Allah ka taimaka musu ya Allah malaman mu da almajiran mu Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka taimake mu gaba da ya Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka kawo mana karshen duk wata wahala duk wani tashin hankali da bala'in da muke fama da shi ya Allah Allah ka kawo mana karshen shi ya Allah Allah ka yi mana gafarar zunuban mu ya Allah Allah ka yafe mana ya Allah kanana da manyan zunuban da muka aikata Allah ka yafe mana ya Allah Allah mun tuba ya Allah Allah da gingimin da suke faruwa tsakanin ma'aurata Allah ka kawo saukin su ya Allah Allah ka kawo ma karshen su gaba da ya Allah Allah ka sasanta al'amuran mu gaba da ya Allah da gingimin da ke faruwa tsakanin ɗiya da uwayensu ya Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka sasanta tsakanin su ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah a cikin makarantun mu cikin masallatan mu cikin gidajen mu cikin kasuwannin mu ya Allah a cikin gonakin mu da wuraren kiyan mu ya Allah a cikin kasan mu gaba da ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka ƙara ma musulunci girma da ɗaukaka ya Allah ka ƙara ma kafirci wacewa da tarwacewa ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci. Allah muna da bukatu daban-daban ya Allah ka san su ya Allah ka biya mana su ya Allah. Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka. Ka ba mu damuna mai albarka. Ka ba mu cimakar da mu taba ganin irin ta ba ya Allah. Mai albarka mai yawa ya Allah. Wadda za ta kawo mana karshen yunwar da muke fama da ita ya Allah. Da tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ya Allah. Allah jiya ka shayar da mu ruwa masu yawa Allah mun gode ya Allah. Allah ka ƙara mana wasu masu albarka ya Allah. Waɗanda ba za su rusa mana gidaje ba. waɗanda ba za su ciccire mana hanyoyi ba waɗanda ba za su kawo mana bala'o'i ba ya Allah waɗanda za su sanyaya mana gari kuma shuka ta shi daɗi ya Allah da mu da dabbobi duk mu ji daɗi ya Allah Allah ka ba mu irin waɗannan ruwa ya Allah ka ba mu ruwa daidai da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma barakta ala ali Ibrahim إنك عبيد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين